أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله yau juma'a biyu da watan zulqa'ida shekara ta 1443 hijiriya wanda ya dace da wanda ya zo daidai da ɗaya da watan bakwai shekara ta 2022 miladiya zan mu ci gaba da karatun littafinmu mai albarka shine muqaddima ta sunan darimi rahimahullahu ta'ala a cikin muqaddima wannan da shine darasinmu na 22 shine darasinmu na 22 baban da zan mu tashi shine babe na hamsin babu tawil hadisi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam baban da ke bayanin fassarar hadisin annabi alaihi salatu wasalam hadisi na ɗari biyar da gomiya tara da ɗaya zan mu tashi wanda al'imamu darimi ke cewa akhbarana nu'aym bin hammad حدثنا عبد العزيز بن محمد عن ابن عجلان عن عون بن عبد الله عن ابن مسعود رضي الله عنه قال yake cewa iza huddistum bil hadisi an rasulillah idan aka baku hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fazunnu bihi allazi huwa ahya kuma shi zatan abin da yake dacewa da shi wallazi huwa ahada da kuma wanda yake shiriyuwa wallazi huwa atqa kuma wanda yake samun takawa wanda yake takawa in an faɗi magana daga annabi alaihi salatu wasalam an raba cewa annabi ne ya faɗa kuma ya tabbata shi ya faɗa to ka kyautata ma abun zato maganar zato ko da a cikin kwakwalo ka ta baka mummunar fahimta kada ka ɗauki wannan mummunar fahimta ka nasa ba ma annabi alaihi salatu wasalam wannan fahimta shine yake nihi dan saboda fahimta ta kowa ta sha bamban malaman sharhin hadisi su aikin su ne su bayyana ma mutane cewa ga abinda annabi alaihi salatu wasalam yake nihi da wannan magana tashi sun kare juhudikin su sun kare rayuwarsu akan wannan sahih bukhari kadai mu duba mu ga manyan shuruqin da muke amfani da su sai fatahul bari ibn hajar at-taudi ibn al-mulakkin umdatul qari irshadu sari da sauransu ga sunan da yawa duka kokarin su bayyana mana cewa maganan nan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kaza ga manuhatta dan aka bar mu kowa ya sa fahimta shi to da yawa za su halaka dan fahimta wadda ba ilimi a tare da ita gurguwa fahimta ta hiyawa in aka bar mu da abin zan mu hallaka zan mu bashi wata ma'anar da ba ita ba da'iman mutum yana karanta hadisan annabi alaihi salatu wassalam ba tare da sharhi ba malamai suka ce fa huwa ala shafa jurfin har yana bisa gaba ta hallaka matukar yana karanta hadisan annabi ba tare da sharhi ba kawai ya ce ga abin da yake ne yana kusa da kan hallaka dan zai ga abubuwa da dama wanda sun saba ma hankalin shi sun saba ma tunanin shi malamai za su bayyana ne mishi wannan mummunan fahimta kin duk inda muka ga ko a rubuce ko a bayani wani yana nasaba wata magana muguwa zuwa ga annabi alaihi salatu wasalam kamar yadda muka ji kwanan nan ana malamin ne yana bayanin cewa yal yarinya tana jan annabi ya biya mata bukatar ta fasara ta da lalata kaga wannan mummunar saba ma abin gane ga annabi alaihi salatu wasalam kai ba annabi ba ko da asar na magabata sun nuna dan uwanka musulmi in ya faɗi magana ko aka nasaba mushi wani abu iya ƙoƙarin ka kamata ka nasaba mushi kyakkyawar fahimta ba mummuna ba in ka ji ya ce kaza ka ce to kawai tana yiwa kaza yake ni ka sama mushi kyakkyawar mahuta ba mummuna ba dan ita zama na mummuna kai mihin riba ka a ciki babu wata riba tare da kai ko in ka ganshi yana cakuɗa da wani aiki wani abu wanda akwai shubuha a ciki ko sabo ne ko kaza ne sai ka kyautata mishi zato akan cewa ga mahuta kyakkyawa ba ka muna na mishi zaton cewa ba ai na ga wane yana kaza ko na ji wane ya ce kaza sai ta yi shi ba haka yake nihi ba kai kan mata mummunar fahimta kuma ka tahi da ita akan haka na to balle ga annabi alaihi salatu wassalam أخبرنا أبو نعيم حدثنا مسعر عن عمرو بن مرة عن أبي البختري عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي رضي الله عنه قال كتيا iza huddistum an rasulullah sallallahu idan aka ba ku labari daga annabi sallallahu alaihi wasallam fazannu bihi allazi huwa ahada kuma shi zatan abin da yahi shiriya wallazi huwa atqa da abin da kuma yahi tsoron Allah wallazi huwa ahaya da kuma abin da ya kasance mafi tattaluwa abin da an tattale shi cewa annabi alaihi salatu wassalam ana iya nasaba mishi wannan abin ba abin da ba a nasaba mishi ba hadisi na gaba asar na gaba akhbarana ma'amar أبو معمر إسماعيل بن إبراهيم عن صالح بن عمر عن عاصم بن كليب عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال يكتيها كان إذا حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا كسنتي إذن زي بعد حديثي دقى النبي صلى الله عليه وسلم سيتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوى مقعده من النار ya wuce nan gaba hadisin nan can baya duk wanda ya muni ƙarya da gangan in ji annabi ya sauki masaukin shi a wuta fa kana ibn abbas idza haddasa ibn abbas idan ya bada hadisi kala sai ya ce kenan abu hurairah duk in zai fara hadisi sai ya ce man kazzaba alayya ba su wannan hadisin dan kan wani ya je ma annabi ƙarya yace za sami itumuni uhaddisu an rasulullahi sallallahu alaihi wasallam falam tajiduhu fi kitabillah idan na baku labari daga annabi sallallahu alaihi wasallam ku same shi cikin littafin Allah ba ma'ana gaskata shi ba wai kyarara ba mafi yawancin hadisai ba kyarara ake samun abin da ya goyi bayan su ba cikin alkur'ani imma ta huskar mafahumi imma ta huskar hanyoyin da malamai suke zakulawa au hasanan inda nas ko kuma kyakkyawan abu ne a wajen mutane fa'alamu anni qad kazabtu alaihi to kusancewa kau ƙarya nan ma annabi alaihi salatu wassalam ma'ana abinda ko musulmi suka gani cewa mummune suka cewa nagari ne ana iya nasaba ma annabi shi to sai a nasaba mishi kusan cewa shi ya faɗa amma in aka san haka ne kusan cewa ni na yi ƙarya ba annabin za ku nasaba ma ba wannan yana mubalaga ne a wajen nasaba ma annabi alaihi salatu wasalam abin da ya dace da kauce ma mummunar fahimta ga hadisan annabi alaihi salatu wasalam حديث ندري بيل دغوميا تر دهدو اخبرنا عبد الله بن عمران حدثنا سفيان بن عيينة عن سليمان الاحول عن اكرمه yake cewa inna azhar nas fil alimi ahla wanda ya tsere ma tserewa mutane cikin malami shine iyallan shi iyallan shi matar shi da yaran shi sune mafi yawaicin galibi wanda ba su amfanuwa da ilimin da Allah maɗaukin sarki ya arzuta shi da shi kuma haka ne ko da cikin waƙi'i zaka gani ɗan malam da wuya yake samun karatu shi yana ganin kamar abin kullum a gida ne ba buƙatar sai ya je ya yi kawai kasancewar baba yana da wannan ya wadatar wanda kuma ba haka nan ba ne ibnu mas'ud yake cewa ku sani cewa babu wani wanda ake haifa a matsayin malami inna ilmu bit ta'allum ilimi ana samun shi ne da nema kuma duk wanda ya kasancewa kusa da malami ya fi kusa ga kasancewar rishin samun fa'idantuwa da amfanuwa da ilimin shi wani sai kaga wanda zai taso daga nesa yana neman ilimi wajen wani malami amma kuma ga makwabcin shi na wanda safe da yamma suna tare ko alifu bai karu ba da shi a wajen shi daidai gwargwadon da yake kusanci da shi daidai gwargwadon da yake rishin amfanuwa da abin da ke tare da shi kuma ɗabi'a ce ta mutane ta kasance haka in kuma za a ce wani bako zai zo ko da ɗalibin shi wannan malamin ne zai amfana da shi me yasa gani yake wancan ba yana inkarin cewa wancan bai da ba malami bane a kawai yana ganin shi wannan abu ne na gida yadda hausawa suke cewa godiya gida bata daraja shine kawai babe na gaba babu muzakaratul ilmi babe na 51 al-imamu darimi yake cewa babu muzakara ta ilimi muzakara shine ka karanta in karanta karanta abinda muka dauka mu tsaya muna muzakara shi sanannen abu ne hadisi na 595 akhbarana asad ibn musa haddathana shu'ba an al-jurairi wa abi maslama an abi nadara an abi sa'id al-khudri radiyallahu anhu yake cewa tazakarul hadisa ku rika muzakara hadisi in an dauka a bar yaddawa fa innal hadisa yuhayyijul hadis dan hadisi shike zaburar da hadisi duk lokacin da ya kasance ka ɗauka to in kuna muzakara shi yake zaburar da kai akan ka rika bibiyar abin da ya wuce amma har abada ilimi bai tabbatuwa ga mutum ɗaya ka ɗauka kawai ka je ka yadda ka ɗauka ka je ka yi nazari in ka yi mummuna fahimta ma akan abin da malami ya gaya muku zai gyara maka ba yadda za a yi ka gyara ma kanka ba za ka fahimta bai ka rike wannan kuskuren ka meke ka tahi da shi amma in kuna muzakara da wani sai kai ka rike shi bai rike ba ko shi ya rike kai baka rike ba أخبرنا أبو معمر عن هشيم عن أبي بشر عن أبي نضر عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كتوا تذاكروا الحديث كوي مذاكرة حديثي فإن الحديث يهيج الحديث حديثي سيك زابر الحديث حديثي نقبا أخبرنا أبو معمر عن أبي معاوية عن الأعمش عن أبي عن أبي معشر عن أبي بشر عفوا عن أبي نضر عن أبي سعيد وابن أولي عن الجريري عن أبي نذر عن أبي سعيد أخبرنا أبو مسلمة يعني عن أبي نذر سندي بين يقمي عن أبي سعيد وفيه كلام أكثر من هذا إلو وانشان حديث ديوتي سيدي شيا كاوزن ديا وان دياهي وانا حديثي أثر نقبا أخبرنا محمد بن أحمد حدثنا سفيان عن أمري قال لي طاووس طاووس يكي تيمني اجلس بنا نجالس الناس كزوم تيم زمنا دمتاني yana nihin ɗaliban ilimi mu je mu rika zama muna muzakara kan mu takaita mu kaɗai Dawus bin Kaisana babban malami hadisi na 600 akhbarana Isma'il bin Aban haddathana Yaqub bin Abdullah al-Qummi haddathana Ja'far bin Abi al-Mughira an Abi Sa'id bin Jubair an wannan wannan Qummi wani abun gakin shi ta kuɗe da na malaman 'yan shi'a babban malamin 'yan shi'a mai musu hadisan ƙarya shine al-Imam al-Qummi yace tazakarul hazal hadis ku rika muzakara da wannan hadisi la yanfalitu minkum kada ya tsere a gare ku kamar yadda qur'ani annabi yayi nuni cewa mai shi dole sai yana bibiyar shi to haka nan ilimin hadisi ma fa innahu laysa misal alquran fa innahu laysa misal alquran majmu'un mahfuz dan shi ba kamar qur'ani bane tattarere ne an hada shi kuma an kiyaye shi Allah ya kiyaye lafazin qur'ani ma ba zaka yi ka rika yin ta kuskure ban wani mahardaci zai wuce ma sai ya tuna maka amma hadisi ma an ka hardace da kuskuren ka in ba wanda ya sani ba da wuya zai ba zai saukin gyara maka ba ma tana yi wa ce wata ruwaya ta zo da haka wa innakum in lam tazakaru hadha alhadith yanfaritu minkum yace in ba ku yi muzakara wannan hadisin ba sai ku bice muku wala yaqulanna hadukum haddastu ams fala uhaddisu alyawm kada ɗayan ku yace jiya na ai bada hadisi yau bana bada ba bal haddis ams yace bar ka bada hadisi jiya wala tuhaddisu alyawm yau yau ka bada hadisi wala tuhaddisu gadan gobe ma ka bada hadisi su sun dauke shi a matsayin ibada kamar da muka ga wannan littafin da makaranta a muqaddimar wa sahih bukhari da muke yi da mun ga yadda magabata suke ta sauke manya-manyan littattafa a 'yan kwanakai kaɗan don majalisi ne wanda an ɗauki abin ibada kullum ake yi kullum ake yi kuma an zamna yi ne na gaskiya ake yi hadisi na gaba akhbarana malik bin isma'il haddasana mindal bin ali haddasani ja'far bin abil mugira wannan yana daga cikin kamar yadda magani a takaribin nawawi yana daga cikin wanda ba ya da soba ba ya da ba ya da takwara mindal حدثني سعيد بن جبير قال حدثنا ابن أب... قال ابن عباس رضي الله عنهما ورد الحديث واستذكروه كما يد حديثي ga junanku kuma ku rika tuna shi tunatarwa juna shi fa innahu dan saboda yadda sha'anin yake in lam tazkuruhu zahaba in buku tunatar da kanku shi zai tahiye shi wala yaqulanna rajulun kada mutun yace li hadisin kad haddasahu da hadisin da ya bada shi kad haddastu mahu marra na bada shi wani lokaci ko hadisin inna mal a'malu bin niyya kuka tarda cikin wani littafi kuka ce ai mun yi shi arba'una hadisi mun yi shi a bukhari mun yi shi a kaza kan mu tsallake a'a yace ku ƙara maimaita shi fa innahu man kana sami'ahu yazdadu bihi ilman duk wanda ya ji shi sai ƙara ilimi wa yasma'u man lam yasma wanda bai ji shi ba kuma sai ya ji shi أخبرنا الحكم بن المبارك أنبأنا أبو أوانا عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال يكي تذاكروا كويتي مذاكرة فإن إحياء الحديث مذاكرته rayar da hadisi shine yin muzakarar shi ku zamna dan uwanka ɗalibi ke sa mai ta'alimi Allah mashi rahama yayi babu muzakara cikin ilimi babu hadisi na gaba akhbarana qabisa anji darim yake cewa akhbarana qabisa Muhammad ibn Yusuf qala haddathana Sufyan an al-A'mash an Ibrahim an Alqama qala yake cewa tazakarul hadisa ku yi muzakara hadisi fa inna zikrahu hayatuhu dan saboda tunatar da juna shi shine rayar da hadisi ka ɗauko kana tunatarwa shine rayar da hadisi kuma haka dukkan ulum suke duk wani littafin da ka wuce ko kai karan kanka ka rika kokari kana ɗaukowa kana ta muraja'a kana ta tunatarwa da kanka ahadari ne ka yi shi gaban malami ka jima rabanka da shi ba ka bar shi ba kawai ka yadda shi ba kai ba shi ka sa wani lokacin da wata ran kawai takanas da ka ɗauko yanzu wannan ga su su wani lokaci kuna ga ina yawo da mukama ko wannan kawai sa kai na zan yi cewa ina buƙatar sabke ta in sa ta a wani sati kawai in sabke in koma in aje kuma in ɗauko wani daban shi ma menene yake sawa dan duk abin da ka ɗauko kai yadda ka aje shi kullun shiru to shi ma wata ran yau da gobe da gobe fa innal hibza khawwan kwakwalwa akwai ha'inci sai ka nemi wani abin ka rasa shi ka yi shiru ya ɓace don saboda ka yadda shi na gaba akhbarana Muhammad bin Qudama an Sufyan bin Uyayna an Ziyad bin Sa'ad kala yake cewa kana Shihab yuhaddisul a'rab kana bin Shihab ibn Shihab ya kasance babban malamin Malik Muhammad bin Shihab az-Zuhri yuhaddisul a'rab yana ba ma kauyawa hadisi wanda ma ba su san abin da ake nihi ba sai zamanar da su ya ta ba su hadisi abin da yake so shi tunawa kan shi ba su ba na gaba akhbarana Muhammad ibn Sa'id an ba'ana Muhammad ibn Fudail an anil A'mash qala yake cewa kana Isma'il ibn Raja Isma'il ibn Raja yajma'u sibyan al-kuttab yana hada yan yara na cikin makarantu yuhaddisuhum yayi ta basu hadisi ya tahaffazu bizalika yana hardatar da kanshi haka yake ne yana ta maimaita musu suna yi da shi da yara su suna yi shi ma kuma yana rikewa dan in shi ɗaya ne ba zai ji nishadin yi ba أثر نقبا أخبرنا أبو النؤمان حدثنا حماد بن زيد عن أبي عبد الله الشكري عن إبراهيم يتي حدث حديثك كبار حديثك من يشتهيه قمن دكي سنشي ومن لا يشتهيه دمان دبي سنشي فإن سو يسير عندك دنزي كسنشي أقمنك كأنه إمام تقرأه كما كان شغبا كان كرنتاشي معنى دلوكة دكي كرنتاوا كان كان كيما shi wanda kake ma a farko wanda zai fa'idanta da abin shi ne amma kai ma kana ma kanka ne dan kana tunatar da kanka abin da ya wuce da yanzu mafi tsananin littattafan da an yi ta karanta su wannan ya karanta wannan ya karanta kamar su ahadari ba sa su ba na yi na cewarin har da ce amma yanzu kana fara ina asian shi mutahim yasa dan saboda wancan yayi wancan yayi wancan yayi ta yadda har magana za ta zamana a kwakwalwarka asar na gaba akhbarana abu ma'amar wa muhammad ibn sa'id an abdusalam an hajjaj an ada an ibn abbas radiyallahu anhu ma kala yake cewa za su mi'tum minna hadisan idan kuka ji hadisi a wajen mu fatazakaruhu bainakum to ku yi muzakara shi tsakaninku kada ku bar shi a haka nan duk wanda zai dau ilimi ya bar shi haka nan ba muzakara to asara ce yake tai asar na gaba akhbarana abu ma'amar ana hushaim haddasana yunus qala kunna na atil hasan mun kasance muna zo ma hasan al-basri fa iza kharajna min indihi idan muka huta daga wajen shi neman ilimi tazakarna bainana sai mu yi muzakara tsakaninmu duka wannan suna nuna mana abin da aka faɗa a kai na gaba al-imamu darim yake cewa akhbarana sadaqa ibn al-fadl haddathana muna tayanta ambatar sunan al-imamu darimi da in za a shiga sanadi a ka'ida ta malaman hadisi sai ka faɗi cewa wana ya ce baka fara ba kai kace akhbarana sadaqa ibn al-fadl babban kuskure ne kenan kana nihin kai ne sadaqa ibn al-fadl ya baka labari sai zamana kai ƙarya tsakaninka da shi karni nawa adda kai shi yasa sai ka dauki wani usulubi kawai sai dai su ce a hadisi na farko a ce قال الإمام الدارمي رحمه الله تعالى حدثنا فلان فلان عن قال نبي كوه أتي وبه إليه قال حدثنا صدقة بن الفضل كينن دوان چن سندين دا أكا فدا حدثنا عبد الله بن وهب دان كوه هكا إن زونتي أخبرنا محمد بن سعيد با قالمن كسكوري بني أتكين إلمن حديثي أن هنين بن أبي حكيم أن نافي أن بن عمر رضي الله عنهما قال يكي cewa إذا أراد أحدكم أن يروي حديثا إذا أن يروي حديثا إذا ɗayan ku yana so ya rawaito hadisi falyuraddihu salasan ya maimaita shi sau uku na gaba al-imamu darim yake cewa akhbarana muhammad ibn sa'id haddasana muhammad ibn fudail an yazid an abdurrahman ibn abi layla qala yake cewa ahya'ul hadis rayar da hadisi shine muzakaratuhu muzakara shi fa qala lahu abdullah ibn shaddad sai abdullah ibn shaddad yake ce mishi yarhamukallah kan min hadisin a'aytuhu min sadri kana qad mata yace nawa ne hadisi mai yawa diyawa ka rayar da shi daga kirjina bayan da ya mutu bayan da babu shi ma'ana can da yana rike da shi amma yanzu da ka zo muke muzakara shi sai na tuna shi bayan na jima rabona da shi asar na gaba wa bihi ilaihi haddasana abdullahi ibn sa'id haddasana muhammad ibn fudail an abihi qala ke cewa kana al-haris ibn yazid al-ukali wa ibn shubrama wa qaqa ibn yazid wa mugira idza sallaw al-isha al-akhirah idan sun yi sallar lisha ta karshe wannan manyan malamai jalasu fil fiqi sai su zamna akan ilimin fiqihu falam yufarriq bainahuma illa azan as-subh ba abun da ke raba su sai kiran sallar asuba duba uwa mu ga masu niyya muzakara ta fiqihu da ilimin hadisi daga an yi sallar lisha anan suke zama su da tashi he kiran sallar asuba haka nan al-imamu shafi'i ya kasance da magabatan mu yadda suke ma ilimi asar na gaba al'imam yake cewa akhbarana abdullah ibn sa'id hadasana muhammad ibn fudayl an abihi kala yake cewa kana al-haris shi na bayan shi akhbarana malik ibn isma'il hadasana kala sami'tu sharikan zakara al-lais an ata wa tawus wa mujahid an isnayn minhum la ba'sa bi samri fil fiqh yace babu lahidan hira a cikin dare ta akan ilimin fiqh duk da ai annabi ya hana cewa bayan sallar lisha ai ta hira to in akan ilimi ne babu lahi kuma mun ga abin da al-Imam al-Bukhari babu samar fil ilmi a cikin kitabul wannan kitabul ilm Bukhari babu guda ya kulla ya kawo hadisin Abubakar da bakin shi na gaba akhbarana al-Imam yake cewa akhbarana Muhammad ibn Sa'id haddathana Abdul Salam al-Lais an Mujahid qala yake cewa la ba'asa bi samar fil ilmi babu lahi da yin hira cikin abin nan cikin ilimin fiqh samar shine zance na dare zance amma wanda ake yi da daddare samiran tahajjurun kuna hira ta dare kuma kuna kaurace ma qur'ani muhammad bihi ilaihi akhbarana muhammad ibn sa'id haddathana habs an ibn jurayj qala yake cewa qala ibn abbas radiyallahu anhuma tadarasul ilma sa'atan min al-layl tadarusul yawm ilm yace muzakara ta ilimi mudarasa kana karanta wannan yana karanta a cikin dare guda khairun min ihya'iha sa'a daya yahi karayar da daren ka kwana kana sallah ka ɗauko littafi babe guda ku yi muzakara da kai da ɗan uwanka ya yi wanda kwana yana sallah don wancan amfanin shi karan kan shi ne wannan ku amfani ne na duniya gaba ɗayan ilimi na gaba wa bihi ilaihi akhbarana abu ma'amar wa muhammad bin isa an hushaim an ba'ana hajjaj an aba qala kunna na ati jabir bin abdullah radiyallahu anhuma mun kasance muna zo ma abdullah Allah yarda shi wannan hajjaj din ba hajjaj bin yusuf ba hajjaj bin akwai hajjaj bin al-minhal akwai hajjaj wani babban ikhtiladi akwai malaman muslim muslim yana da marwaita guda biyu da suke da nafsin suna da hajjaj sunansa ɗaya ma'aihinsa ɗaya kabilarsa ɗaya Hajjaj bin Yusuf Sakafi shi ma haka ne yace kunna na ati Jabir bin Abdullah mun kasance muna zo ma Jabir dan Abdullah Allah ya rada shi fa iza kharajna min indihi idan mun huta daga wajen shi tazakarna sai mu ta muzakara fa kana Abu Zubair sai Abu Zubair ya kasance a hafazna li hadisihi shi yahi mu har da ce hadisin shi kenan a lokacin da kuke muzakara lokacin ne ma za ku fahimci cewa cikin mu waye rikewa ta yadda ku yake da kamance ka san wanda zaka tuntuba ku hudu ku biyar kuna haduwa kuna muzakara za ku gano yau da gobe waye rikewa cikin mu ta yadda da kamance wani abun kana iya tuntuba shi ni da hadisin nan ko kazakin nan me aka ce akan shi وبه إليه أخبرنا مروان بن محمد قال سمعت ليس بن سعد يقول ينا تيوا تذكر بن شهاب ليلة بعد الإشاء hadisan. ibn shahab muhammad ibn shahab zuhuri malamin malik ya yi muzakara ta hadisi guda bayan lisha huwa jalisun mutawaddi yana zamana da arwalla yace fa ma zala fi majlisihi ta asbaha bai gushe ba a cikin wannan majlisi da asuba ta zo qala marwan yace marwan yace ja'ala tazakarul hadis ya fara kawai na ta muzakara hadisi yana tattuna tsohuwa har da shi ta hadisai tun daga sallar asuba da ya kai hasahi kuma sabbi ne ba wani takrari bane yake yi asar na gaba al-imam yake cewa akhbarana abdullahi ibn muhammad haddathana ibn idris an muhammad ibn ishaq an zuhuri qala yake cewa kuntu idza laqitu ubaydullah ibn abdullah na kasance idan na gamu da ubaydullah ibn abdullah yace fa ka'annahu afjar bihi baharan kama kana keta teku tare da shi ma'ana ilimin da ke tare da shi muka zamana muzakara na fahimci cewa kama kana keta teku ne أثر نقبا أخبرنا محمد بن حميد حدثنا جابر أن عثمان بن عبد الله قال كان الحارس الأكلي حارس الأكلي وأصحابه دا ɗaliban shi sun kasance tajalasuna billail suna zama cikin dare wa tazakaru wa yadhkuruna al-fiqh sai ta muzakara fiqh suna ta tana masail na fiqh su kwana dare suna yi asar na gaba al-imam yake cewa akhbarana abu nu'aim حدثنا أبو إسرائيل عن عطاء بن صائب عن أبيه rawa an abil ahwas an abdullahi radiyallahu anhu kala yake cewa tazakaru hazal hadis ku yi muzakarar wannan ilimin hadisi fa inna hayatahu muzakaratahu rayuwar shi shine muzakarar shi duka wannan sai na ta kama wannan asakin dan dora mu akan wannan turba أخبرنا وبه إليه أخبرنا أبو نعيم حدثنا المسعودي عن عون قال كتيا قال عبد الله رضي الله عنه لأصحابه هنا قدم عليه لو كتن دي قباتو قريش كتيا هل تجعلسون شن كن زمنا قالوا يتي ليس نترك ذاك مو بم برن wannan قال sai yake ce mishi fa hal tazawaruna shin kuna ziyarar juna qalu sai suka ce na'am ya aba abdurrahman inna rajul minna la yafqidu akahu daya daga cikin mu yana neman dan uwan shi idan ya rasa shi kamar yadda ake cewa asira annabi wa kana tafaqqadu ashabahu ya kasance yana bibiyar sahabban shi wanda ya ga bai nan ya rika tambaya ina wane yake fayam shi fi dalabihi sai ya tahi neman abokin shi na dan su muzakara hadisi ila aqsal kufa zuwa ga can karshen kufa hatta yalqahuwa sai ya gamu da shi dan saboda ya neme shi shi muzakara ilimi yace fa innakum lan tazalu bi khairin ma fa'altum zalika yace to in haka kuke ko ba za ku gushe da alkhairi ba mutakar kuna yin haka to ina ga mu wanda gaga mutun yana ta neman wani hede in bashin shi yake wajen shi su kuma akan neman hadisi ne ke ta neman shi nema na ƙarshe har sai ya gamu da shi asar na gaba akhbarana muhammad ibn mubarak haddasan al-walid an al-auza'i an az-zuhri qala yake cewa afatul ilmun nisyan alluba ta ilimi shine mantuwa wa tarkul muzakara da barin muzakara ya kawo shi a cikin muhtarul ahadith an-nabawiyya cikin harful hamza da matsayin cewa annabi ya faɗa to amma hadisi ne mauqufi ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa yana a karanta kutubul usul shi yake nuna ma mutum asalin inda aka ɗauko hadisan shi yake nuna ma mutum da bayyanar kuskure a cikin nasaba magana zuwa ga annabi imma kuskure ta hanyar marfu'i ko kuma mursal ko kuma mawqufi da makamanta wannan kaga a can ɗauke shi akan cewa annabi sallallahu alaihi wasallam faɗa alhali ko maganar zuhuri ce الإمام يكتوى أخبرنا جعفر بن عون أنبأنا أبو أميس عن القاسم قال عبد الله رضي الله عنه آفات الحديث النسيان اللوبات حديثي شيني كومن توى أثر نقب أخبرنا محمد الإمام يكتوى أخبرنا محمد بن يوسف عن سفيان عن طارق عن حكيم بن جابر قال يكتوى قال عبد الله عبد الله يكتوى إن لكل شيء آفة كون أبينا دا اللوبشي wa afatul ilmun nisyan alloba ta ilimi ita ce mantuwa mutum ya mance mantuwa koya zaka kauce mata he da muzakara he da tuna ma juna kwakwalwa ba iya bata abu kuma ka ajiye shi har kullun ka taho ka same shi kuma ko abinci ne ka ajiye ka ce kullun baka waiwaye shi ba baka rika tafakkudin shi ba da ka to ka gan shi da gara to alloba ilimi samun gara shi kuma shine ka tarro ka ji yadda ka san shi ba haka bane abubuwa da dama ka mance sai ka yi ta bincike kana neman wanda zai tuna maka ko jikin shuru asar na gaba al-imam yake cewa akhbarana abdullah ibn sa'id haddathana abu usama an al-amash qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa afatul ilmun nisyan alluba ta ilimi shine mantuwa wa ida'atu an tuhaddisa bihi ghayra ahli kuma wannan tozartar da shi shine ka bada shi ga wanda ba shi ba kenan nan gurin an kawo shi a matsayin marfu'i can kuma an kawo shi a matsayin mawqufi to a ka'ida ta ilmin hadisi in an kawo a ikhtilafin mawquf wal marfu fal hukm yakunu lil mawquf hukunci kawai akan mawqufi ake tsaida shi dan saboda wanda ya kawo shi a matsayin marfu ziyadati ilmi ce wanda ba a masa ta an samu tabbas in an kawo shi a matsayin cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa hadisi ne mai rauni dan saboda magana ce ta al-imam zuhri Allah mushi rahama أثر نقبة أخبرنا أفان حدثنا حماد بن سلمة أنبأنا أبو همزة التمار عن الحسن التمار مأمام دبينو قال يكي توا غائلة العلم النسيان مصيبة علمي شيني منتوا كنميش كجكا منشي أثر نقبة الإمام يكي توا أخبرنا عثمان بن عمر أنبأنا كهمس an ibn buraida kahamas yana daga cikin manya-manyan marwaita na alimamu muslim yana yawan kawo shi ƙala aliyu aliyu yake cewa ta zakaru hazal hadis ku rika muzakara da wannan hadisi wata zawaru ku ta ziyara juna don muzakara shi fa kuma illa tafa'alu dan abun ba ku aikata ba ya durusu sai ya riddige sai ya rushe zamana babu ya bace abinda ka sani ma an baka muzakara wata ran sai ka ga an tambaye ka akan shi eh ka yi ta bincike wanda zai kasance yana ta muzakara yana ta bincike shi zai ba shi damar kasancewar ilimin wanda yake da ya tabbata kuma hamma ya ta samun ƙari amma an kace da tsohuwa ajiya ka kullum zaka zamna to ita ma ka rasa ta wata rana na gaba akhbarana bishr bin al-hakam qala sami'tu sufyan yake cewa naji sufyan ya kulu yana cewa qala zuhuri zuhuri yake cewa kuntu ahsabu bi anni asabtu min al-ilmi na kasance ina tunanin cewa ni na samu ilimi yace fajalasu ubaidullah sai na zamana da ubaidullah faka'an ni kun tafi shi abin mina shi'ab sai na san cewa kamar ni ina cikin wani kwazazzabe cikin kwazazzabu kamar cewa na kare rayuwa ta cikin daji ban ma san komai ba wannan kuma yana daga cikin abin nan amfani na muzakara da zama da ɗaliban ilimi in ya kasance kai ɗaya can da hura kake ta karatunka kana dibin cewa ka kai su da ratul muntaha sai ka zamna da wasu abokanka ne ma ka san cewa ashe ban san komi ba ko ka zamna da wasu malamai ka san cewa ashe ban san komi ba kuma me yake sa wannan shine muzakara ta ilimi amma an ka zamana da iya daidai gwargwadon abin da ka sani kullum zaka yi ta dibin shaidan ya ta sa maka jeji da kan cewa ai kai ka hada ilimi kawai ba abin da zaka nema shine wanda yake kawo babban matsala ga yan uwan gardawa sai su rika ganin mutum sai ya ga cewa ma damare na har da ce qur'ani mi zan nema ai babu wani abin da zaka nema sama da wannan to shi kuma kowanne da gurin shi yana daga cikin mafi girman neman ilimi shine har da qur'ani babu kamar shi to amma kuma ba a takaita a nan ba magabata mu duba mu gani inda suka zamana suka ce tun suna yan shekara bakwai biyar shidda zaga sun har da ce qur'ani akwai wanda daga cikin su yana dan shekara hudu ma ya hada har da tilawa mai kwari tilawa mai kwari har ma ana iya zama da shi ya yi ya ba da fatawa akan ilimi suke cewa da kwai wani yaro ya kasance muna zama da shi yana ba da fatawa yana ba da masail dan shekara hudu ne zuwa biyar amma kuma idan ya ji yunwa ya fashe da kuka babban malami ne amma kuma ya ji yunwa kuka zai yi me yasa dan yana tun dan karami ya har da ce qur'anin da sauran ulum to kuma wannan sai baka dama shi in ka same shi kasancewa ya baka mafita mabudi na fahimtar kowane ilimi matukar ka har da ce qur'ani kuma kace ka yi kwance to ka cuci kanka dan ka buɗa ma kanka koha kuma sai ka tsaya ka buɗa ma kanka ka samu abin da zai buɗa maka fahimtar dukkan wani ilimi da ka sa gaba da yanzu haka duk wanda zai taho ya ce neman ilimi yake ko ahadari zai sa ko kaza zai sa in dai har na san cewa mahardaci ne ban da shakkun komi da na san cewa zai fahimta amma mafi wanda yake abin tsoro wanda zai taho bai san komi ba shine babban abin tsoro amma in dai ya kasance ya karanci qur'ani to ka tabbatar da cewa bashi ilimi yana da sauki abu ne mai sauki kenan wannan yake nuna mana duka asar kinnan da Imam Darimi yake kawowa yake nuna mana cewa mu iya kokarin mu akan abin da muke dauka na ilimi mu ta muzakarar shi har abada mutum bai zama ya rike wani abu na ilimi matukar in ya kasance kawai abin da ya dauka zai kai ya aji ba tare da yayi muzakarar shi ba ko mun kankanta shi balle yanzu kamar irin wanda muke ɗauka mun ɗauki da dama sai ka je ka zamana da wani a cikin sati ka samu rana ɗaya rana ɗaya da wani ku zamana mu yi littafi kaza don in kusa kuke ma kusa tsari yau mu yi littafi kaza gobe mu yi littafi kaza ka faɗa ya faɗa ya karanta ya fassara ka daga nan ka je zuwa guri kaza yana jin ka inda ya ji kayi kuskure ya tuna maka in ku uku ne ko hudu ne duk lokacin da ko ƙara adadin ku ya yawa alherin ya yawa don abin da wani ya mance wani ya tuna ma wani sai kasance da wannan abubuwan da kake karanta ka samu hatta da ma wata ziyada sai ta yi wani ba ma nan majalisin kaɗai ba yana tafiya wajen wani malamin kenan yana kana manciya ne ya ce ni wajen malam wani ma nashi ya fassara wannan abin da kaza ko ya ce kaza ne kenan ka gani sai zamana alkhairi ne bisa ga alkhairi mu'i da sababu ikhtilafil fuqaha darasi biyu mu saura a cikin sunan darimi baban da ke bayanin sabanin malaman fikihu al-imam yake cewa akhbarana yazid ibn harun an hammad ibn salma an humayd qala yake cewa qultu ibn qultu li umar ibn abdul aziz rahimahullah na fada ga umar dan abdul aziz Allah rada shi ke cewa lau jama'atan nasu ala shaida ka hada mutane akan wani abu guda ma'ana ka dauko kowace matsala ka ce kawai a tahi akan kaza kan wanda ya saba a matsayinka na shugaba faƙada sai ce ma ya surni annahum lam yakhtalifu ai bai faranta mun rai a ce ba su sabani su malaman sun makataba ilal afaq sannan sai rubuta zuwa ga sasanni wa ilal amsar da birane yace li yaqdu kullu qaumin bi majtama alaihi fuqa'u yan kowane gari kowane mutane su yi hukunci da abin da malaman garin su suka yi ijma'i suka tafi akan shi ba zai dora su ba cin cewa tilas Umar bin Abdulaziz babban malami ne bayan shugaba ne baya cewa abin da na fahimta kawai kowa ta yi a hakanan a abinda malamanku suka fahimta suka ittifaki a kan shi sai ku tahi a kan shi don saboda shi ne kasancewar fusaha ta saɓanin akwai wani littafi da ake ce ma lajidala fi masa'il ikhtilaf babu jayayya babu tirsasawa a cikin matsalolin da an yi saɓani a kansu ka bayyana ma mutum fahimtar ka dai amma ba ka ce mashi ba dole sai ya hau ko da kai ne shugaba dole shi sai ya bar fahimta shi ya hau taka bayan kuma abin sabanin malamai adda kai a ciki ko da gurguwa ce fahimta shi matukar dai ba sare ba ne a ciki iya ilimin shi fahimta shi kenan kuma ya kai inda zai kasance binciken ya ɗauki fahimta shi hadisi asar na gaba akhbarna yazid an al-mas'udi an abdullah ibn an aun ibn abdullah qala yake cewa ma uhibbu anna ashaban nabi sallallahu alaihi wasallam lam yakhtalifu ban so a ce ma sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ba su yi sabani ba yace fa innahum law istama'u ala shay'in danda a ce sun hada akan wani abu fatarakahu rajulun wani mutum ya bar shi taraka sunna to ya bar sunna walau ikhtalafu da a ce sun yi sabani fa akhadha rajulun bi qawli ahad mutum ya riki maganar wani daga cikin sahabbai akhadha bi sunna yayi riko da sunna sahabbai sun yi sabani a cikin masail duk da haƙi ne da wajibi ne ga malami kada ya bi kawai ta wanda yake ganin cewa ita ta burge shi wajibi ne gare shi in ya isa binciken ya yi bincike ya ga wanne ne malamai suka hirin jayarwa suka tabbatar ya tahi a kai amma in bai kai wannan ba in mukallidi ne ya ɗauki sahabi ɗaya akan wasu sahabbai suka tafi akan abin ya bi shi ya sabke wajibin shi kuma za a ce ya yi riko da sunnar ma'aiki asar na gaba akhbarana abu nu'aym haddathana hasan al-lais an tawus qala yake cewa rubbama ra'a ibn abbas ar-ra'ay summa tarakahu so diyawa ibn abbas zai ga wani ra'ayi sannan sai ya bar shi to kuma ina ɗaliban shi inda a ce zasu yi ta rikici akan cewa kawai malam dan abbas ga abin da ya tahi akai dole jama'a he kun taho akai kun taho kuna rikishin cewa dole he kun dora su da ƙari cikin masail na sabani akan abin da suka malamin ku ya tahi to kuma yau sabanin ya bayyana mushi ya sabka daga wannan ra'ayin kuma ku koma ku ce musu ku sabka malam ya sabka daga wannan ra'ayin abin da ke wajibi dai gare ku kawai bayyana musu abin da ku fahimta shine daidai أثر نقبا أخبرنا الحجاج بن المنهال حدثنا حماد بن سلمة أنبأنا هشام بن أروى أن أروى أن مروان بن الحكم قال لي عثمان بن عفان عثمان دان عفان يكي تيماني إن عمر رضي الله عنه قال لي عمر الله رد شي يكي تيمني إني رأيت إني قد رأيت في الجد في الجد رأيا يتي نينا قونا رأيي أكن شأن قادا كاكا fa in ra'aytum an tattabi'uhu fattabi'u yace idan kun ga dama za ku biyo wannan ra'ayi ku biyo shi da yana cikin mas'alolin da sahabbai suka yi sabani qala usman usman yake cewa in nattabi'i ra'ayaka idan muka bi ra'ayinka fa innahu rashadun shi shari'a ne wa in nattabi ra'ayi shaykh qablaka idan mun bi ra'ayin malamin da yake gabanka wa ke gaban umar shine abubakar yace fa ni'ma zurra'i ma dalla da ma abucin ra'ayi kana kana qala ya ce wa kana abubakar ya ji alhu aban abubakar ya kasance yana sa kaka a matsayin uba kawai ya ba shi hukuncin uba a cikin gado matsala ce da suka yi saɓani shi kuma yake ganin cewa duk daga abin da ya tahi a kai amma ce musa yi in kun ga abin da na tahi a kai zai ku tahi to in kun ga kun tahi a kan abin da abubakar ya tahi daidai ne kuma abin da zan mu sani su wannan magabata abubakar umar usman ali abin da suka kawo matukar sahabbai ba su saba mashi ba sunan shi sunna me yasa dan saboda annabi ya kira yau ra'ayinsu da cewa sunna alaikum bi sunnati wa sunnatul khulafa'ir rashidin ya kira ta da sunna abin da suka gani matukar ba sahabbai sun yi sabani ba sun saba masa akan abin ba amma wani su ya kawo ra'ayi a cikin addini wannan guda hudun a matsayin sunnar ma'aiki alaihi salatu wassalam yake matukar bai ci karo da wani daga cikin hadisai sahihai ba kuma wanda malamai suka tabbatar da haka nan ba wai wanda mu da kwalwan ba zan mu gani mu ce ya ci karo ko ya saba ma abinda annabi alaihi salatu wassalam ya tayi wannan fahimtar wannan baban shi zai sa mutum ya fahimci menene a cikin masail na ilimi dukkan wani abin da ya kasance sabani akai akan shi magabata ko da ga fahimta ka akai abin da ke wajibin ka kai bayani ba haƙƙin ka bane kai ta ganin haushin wasu kana ganin su cewa bisa kan bata suke dan saboda bisa sai akan fahimta ka matukar mas'ala ce ta sabani matukar mas'ala ce misali mas'ala ta alqunut bayan sallar asuba mas'ala ce wanda sahabban kansu sun kasu kashi kashi tsakaninsu akan yin ta to wannan abin da ka ɗauka kake tahiya a kan shi kake fahimtar ka ne ba za ka ce ba kuma wani dole sai ya hayo dole dole shine akan bata ko kuma ya rika baka haushi ma cewa ya ki biyawa abin da yake shine gaskiya matukar dai shi malami ne yana da abin da bai tai akan gaskiya ba a iya fahimtar ka shi ma kuma a iya fahimtar shi cewa wannan shine daidai amma matsaloli wanda aka kasance ba malamai sun tabbatar ba da cewa kaza shine daidai a cikin su muke ni nan zan mu takaita abinda muka faɗa daidai Allah ba mu lada na kuskure Allah mana gafara abinda muke bukata a muqaddima wa darimi ita ce muqaddima shi in muka yi darasi biyu insha Allah mun kare ta subhanakallahumma rabbana wa bihamdika nastaghfiruka wa natubu ilayka wa assalamu alaikum wa rahmatullahi